أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabil huda gawan katare da magaram inda muke gabatar da littafi na al'adab mufrad na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka yi sanin shi da imamu buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara nawa wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda yau muna ranar lahadi nawa ga rabi lawal 16 ga watan rabi awwal hijira tana da shekara 445 wancan satin ruwa ba a yi karatu ba ko an gama sallah wancan ba da wuce sati biyu ne ma bai ba an jima a karatu na karshe dai mun kare ruwaya ta 500 sexan catabedis 590 ko wanda guda uku nan wanda ba a tambaya da su kawai an huce su 'yan wuta ne mun kare wannan ruwaya mun karanta wannan ruwa ta 591 ita ma mun karanta ta ina ga haka ne ko kenan mun karanta ta san san catavent ons a babi na 200 babi na 268 babun al me bagai keta mugunta ko zalunci duka tajawuzul haddi ta'adi udwan zulm duka mugunta karkashin wannan babi mun yi ruwaya ɗaya biyu uku ya karanta ta hudu muka tsaya hadisin na hamid bin bin umar ko inda yake cewa kullu kullu zunub wannan ya karkata shi kullu zunub dukkan dukkan zunubai da muke a nan duniya ai in ka lura ka gane can adawa da samudawa da mutanen annabu ludu da mutanen annabu shu'aibu duk abin da suka yi aka hallaka su Allah bai bar su ba aka hallaka su a duniya duk laifin nan da suka yi aka hallaka su yanzu mu al'umma mu muna yi kuma mu muna yi kenan duk laifin da wa'ancan suka yi aka hallaka su mu ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu ana wannan laifin amma dai Allah sai me sai jinkirta mu har zuwa ranar ƙarshe yanzu muka ɗauki misali mutanen annabu annabu lud mai suka yaka hallaka su sun yi mi sun yi luwaɗi sun yi maɗugo aka yi mi aka hallaka su mutanen annabu shu'aib mai suka aka hallaka su tauye mudu to yanzu mai baya ciki eh kenan kaga duk abinda annabawan wannan aka hallaka al'ummomi umamu sabiqa al'ummomi waɗanda suka wuce duk abin da laifin da suka yi Allah ya ce ja'alna aliha safilha duk inda kaji an cewa amdanna alaihim hijaratin duk aka hallaka su aka musu ruwa aka yi ruwan tsakuwa aka yi ruwan dutse aka yi takwaron kwatsa aka hallaka duk wannan al'ummar da aka hallaka ta annaba waɗanda suka huce su annabi nuhu annabi ludu annabi shu'aibu da wani ashabar aika da su wane ne da su waye duk abin nan da suke yi al'umma ta yin suna wani lahi amma dai allah sai mai sai yake ɗan jinkirtawa sai kaji can da allah yana kama al'umman nan ta yanzu kamar yadda take yake kama al'umma da suka wuce da su ma an yi girgizar kowa ta yi amma dai sai ake ɗan jinkirta musu sai an je can lahira amma dai sai wannan hadisin sai annabi ce kullu muje kullu zunub dukka dukkan laihi laihi zunubi da ake yu'akhiru lahu minha Allah yana jinkirtawa kenan Allah yana jinkirta dillahin da muke yi na al'umma ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana jinkirta dillahin da muke yi ma sha'a gwalgwadan yanda yaso ila yawmul qiyama har sai bai kama mutum sai ranar tashin kiyama su wancan ayi sun yi sun yi a lokacin aka hallaka su amma dai mu Allah sai ya jinkirta ma sha'a gwalgwadan yanda yaso bai kama mu ila yawmul qiyama sai har mun kai ranar tashin kiyama amma dai sai zana wani laifi ya ce amma dai wannan laifin in ji annabi in mutum yana yin su to tun duniya ke gani tun ne tun duniya ke gani kenan shi ne kama harfin istisina ya ce illa sai dai albagai shi ne mi mugunta kaga mutum mugu ne zalimci yayi yayi yayi in ka zama to kai babban azalimi ne mugu ne to allah yana rama zalimcin nan tun nan duniya kenan tun nan duniya Allah bai bari a je can tun nan duniya za ka yi ƙarshen ka baya kyau sai ka yi kayi a ƙarshe za ka ga ƙarshen ka bata kyau sai ce wa uƙuƙul walidai ne da kuma saɓawa inna da baba saɓawa uwaye a yanzu ka ga al'adar da kone abubuwa da muke hudu sai ga haka ne al'adar mun ga mutum ya gagari al'umma ya rena uban kowa ko ya a cikin a cikin society ya rena kowa yana gallaza mutane sai ka ji ana cewa wannan bakin uwa yake bin shi ba haka muke ba sai ka ji an ce a wani ai bakin uwa yake bin shi ko kuma can ma ka gaba dan gane ma ce kai wani ku bincika SK ya gama da uwa shi lafiya dan wannan annabi ya ce wa uqul walidaini da gallazawa sabawa baka kare da inna da baba lahiya ba suna cikin hushinka shi ma tun a nan duniya zai gani don gaba kuma akis ɗin wannan kuma duk musiba da ka shiga ba mai hudda ka halu sai inna da baba ai mun ga hadisai da muka yi can baya zamanin sahabai ko tabi'ai in ka ɗauko abin da ya ƙari kai wani babban laifi sai ka zo kawa sahabi fatawa ka ce kana ina hanyar tuba mafi yawan sahabai sai su ce mamaka tana raye ummuka hayya me yasa suke wannan dan sun san girma ina hadisi na mishi na adabul furad wanda ya so wasu wata ko wani ya bashi zani sai je mi sai ya kashe shi idan ya kunna shi bai sai ko da ya kashe shi kuma sai na dama ga bele yayi babban laifi sai ji gurin na abbas ne ko eh yace ga abin da nayi hadabta imra na so wata mace ta kini sai ta so wani wancan wanda ya aure ta sai ne zuciya na je na kashe shi ina hanyar tuba sai ɗan abu sai ce mai ummuka hayya uwarka tana raye kenan na kage kake ganewa kenan duk wata wasu yawan ka ɗauko hallo sai su zo su hudda ka haka hallo in ka baka bi su ba baka gama ba lahiya kamar yadda dai al'adamu an yawa ne ya gama da uwaye lahiya kai wani bakin uwaye yake bin shi dan ka gama ya zama mugu sai arka wani wannan sai ya ce kuma auqadi atrahim ko kuma ka yake zumunta duk yan uwanka famun ka kashawa musu lafiya wanda suke da haƙi yayin ka kannin ka ai zumunta kishi bice da kwai ta wajibi da kwai ta mustahabi yan uwanka wanda zumunta da su wajibi ce sai ka shafa musu lafiya kamar ya kana samun wani ya zo mara ya sha mimi da uwayen shi ta suna kawai suna ɗauko ciyawa suna menene ka gane ko wanda in ka zo ka jera matar shi da uwar shi uwar shi tana can kawai tana jin rayi tana jin rijiya shi ko matar shi ka jera shi ko kuma wanda in ya zo sha mimi da amara bai so ma a ce na ƙauye kaza ne ya ke yan uwan nashi can wani wani shi can yana kacin yana kaciyawa a shakki shi kuma ya zo nan to duk irin wannan kaga ai haƙƙi ne gare su wannan yayin ka da kannin ka to duk ka manta da su to wannan shi ma a ƙarshe tun duniya kake gani ƙarya ta rahim sai ya ce wannan lahin guda uku da bidabine da mugunta ko da saba iyaye da yankai zumunta yu'ajjilu lisahibiha Allah yana gaggauta yin azaba ga mai yin wannan abubuwa fi duniya ana cikin duniya ƙablar mauti kafin ya mutu ga wata ruwa sai ya ƙara da mai yawan rantsuwar ƙarya yawan rantsuwar ƙarya kamar wanda abu kaɗan akan ƙarya kai ta rantsuwa abin ka ci haƙƙin mutum ko kuma abin kasan ƙarya ne kai ta rantsuwa to wata ruwa sai ya ƙara shi ma na shiga mai yawan rantsuwar ƙarya shi ma na shiga kenan wannan ruwa da bai karantar da mu kenan dillahi da muke kamar da muka yi ambata Allah yana jinkirta mana ne sai a can in Allah ya ma gamantakar ka tuba amma dai wannan masu laifin guda hudu ga wannan ruwa ya ka guda nawa muka ce ga wata ruwa ya sa nawa kenan tunan duniya sai gani kenan Allah kiyaye sai wancan mun fasa tashi da wancan satin na ƙara bayani a kai shi kenan zan mu tashi ruwa ta 500 da gomiya tara da biyu sai ya ci
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الخزاء الخزاني عن جعفر بن برقانة عن يزيد بن بن العصم قال سمعت أبا هريرة يقول يبصر أحدكم القذاة قذاة في عين أخيه وينسى الخزل أو الخزع في عين نفسه أو الجزع أو أو نبي بني.
الجزع أو الجزع مم.
في عين نفسه مم.
قال ابن عبيد قال أبو ال- بي أبو
ابن ابن أبو نينا ابن عبيد أبو أبيد الخزل خشبة العالية الجزل كوكو الجزل ونين الجزل جيمتي جيمتي جزل مم. تو خشبة خشبة العالية الكبيرة
wannan ruwa tana karantar da mu akan sa'idawa ka ai kana samun wa'ansu Allah ya yi su ya su cewa suke sa'idawa ko ai ana yin mutum ya zama to shi ga laifin shi nan ga laifin shi nan bahu bahu amma dai bai kallon laifin nashi ya sanyawa wata ɗaya makwabci ido shi bai gyara ba shi ma an ka binciko shi lahin shi bahu bahu ne amma da duk ya mance lahin nashi ya sanya wata diya makwabci ido ko kuma kana samun wani mutum ga lahin nan nashi bahu bahu duk ya aje su da ya kote jira yake ga wani mutumin kirki ko wani ustazu ustazu ko wani mai ya ganshi a wata kwana ko wani abuwa ya zo ya tabaza haske amma dai shi duk lahin da yake ya manta da shi kawai nema yake ga wani mutumin kirki ko wani dan makwabta ko wani dan menene ba dan ya mai nasiha ba gyara ba dan ya kote ta ba ya mata nasiha gyara jira yake kawai ta baza haskenta ya sa mai ta ido ko ya sa mai ido an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi ne suke cewa sa'ida ko kenan sa'ida nan da ake faɗi ko a musulunci ma ba a so ba a so ka sa mutane ido ka sa mutane ido in ma ka ga mutum ya lahi kote shi da kai sai shi ka mai nasiha ba ka zama to kana watsa wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza kuma wala ta jasa su ko ba abun mutum eh ai duk zahin Umar bin Haddab a zamanin Umar bin Haddab wa an sai sai kote wani guri a cikin sai aka samu suke wani shaye-shaye kamar suna shan shaye-shaye sai Umar he wani bincike sa aka kamo su da aka kamo sai suka ce ai wala ta jasus suka kawo umar bin haddad aya suka ce wala ta jasus me yasa ai buba mun boye mun abun me kai mu ake ake bincike kenan shi a ka'idar laifi in kaga mutum yana yi kamo shi kake kamar me nasiya ba hasken shi wake doka ka watsa ka tsaya wannan fada ka hodi ka hodi a fada gaba in ka iya aboki ne makwabci ne kane ne wane sai ka kote shi ka ce wane ustazu bai kamata ba kaza ko wane bai kamata ba ko kuma diya makwabci ce ko me sai ka kote uwa in ka iya kai ai mara aminku mun kada ne aka ce falmi طيب da me بيده to ka gani sai ka bi wannan hanyar abinda ba a so sa ido da watsa haske kai kana da katotan kurji baka kallon naka kana kallon na mutane shine ba huraira ka wannan hadisin mawqufu na abu huraira ko yace aice ma samitu abu huraira ta yaqulu shi wannan yazid bin asammu ne ko yace yaji abu huraira yana cewa yabsuru ahadukum ɗayan ku yana tsinkayen ko kuma yana kallon ko kuma yana hangen yabsur a halittu ɗayan ku yana tsinkayen Al- almi alƙaza ta fi aini a fi in aka ce alƙaza ɗan hakkin da yake idan ɗan uwan shi kamar yanzu ai wani ɗan abu yana shiga abu ko wani gashi ko wani ɗan ƙaramin wani abubuwa sai shiga ne idanka in ya shiga idanka haka ce wani yami ya bushe ma to wani dan abin da yake shiga idanka shine alkazatu kenan shine aka ce ɗayanku yana hangen wani dan hakkin da zai shiga idan dan uwan shi kenan daga nan yanzu ina nan daga na kalle ka kawai ce kai idanka da wani abu misali wani misali ne a bakwada zai buga ba daga na kalle ne ce kai idanka da wani abu to amma dai shi wannan mai magana mai cewa dan uwan shiga wani dan haƙƙi wanda yanzu ina zaune daga nan ai wanda yake nesa da wuya in dai ba bincike bane na zira mai ido haka kuru-kuru wanda wuya ga abin da ke idan shi ko to kenan shi ne ce ɗayan ku yana hangen ɗan haƙƙin da yake idan ɗan uwan shi wayansa aljazar kuma yana mance wata ƙatotuwar itaciya aumi aumi mamanin jazai ku tutura dabino ko kuma yana mance ice ko wani kututturen dabino fi aini nafsihi wanda yake cikin idansa shi kansa ƙungari misali wai kai mai sa ido ga ɗan ɗan ƙaramin haƙƙi a idan wani ɗan uwanka sai ka tsinka shi ka ce wani haƙƙi a idanka kai kuma haƙƙin a idan naka ko wani kututturen dabino ne ko kuma ajazal ne shine hashaba aliya ya fi satata da kasa ko yace ajazal yace alhashaba aliya babbai katako ko babban itace alhashaba itaciya aliya mai tsaho kabira babba kenan kai ni ne na tsinkayo idanka na ga dan karamin haƙƙi amma dai ni kuma ido na da kwaimi da kwai kututturen da biyu ko kuma da kwaimi dogon yaro guda ido na amma dai ban gaishe ba me yake ni kenan kenan kai ba sa'idi kai mai sa ido kai laifin da kake yi kayi kayi kayi kayi kayi baka ga wannan laifin ba sai matar makwabta sai diya makwabta sai abokinka sai wani ustazu sai wani kaza sai wani kashi da sa ido kai kuma a zuwa a auna ku sikeli kai da shi ya hika komi ya hika karewa ya hika mutunci ya hika dan kwatanta addini amma dai kai duk laifin da kake yi naka ko na faminka ko na gidanku duk baka gani ba sai ka zo ka sawa wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza masu mutane wasu bi ma wasu ke wai dan masu an kawo ta ma bin yake kana samun wannan dan karshen sa ido ko kuma wata ta wuta ya bi ta ina ta shiga ina ta wuta a daidaita ya aje ta nan kabu kabu ya aje ta nan wane ya doke ta wane ya aje ta duk ya bi wannan shi kuma gashi tare da me eh shi ga shi da buhunna ga buhunnan lahihika duk gana shi ba amma da ya sa wa ido wani kenan shi na ba hurai da yace ya gama kenan don sa ido da kaga kai kana busa na biya yan maka suke cewa na busa ne ne lahi tudu ne ko to shi ne kamar lahi tudu ne ko kuma kita na busa kashi da ne mai tusa kai kana busan kashi kana cikin zawo duk jikinka kashi ne duka jikinka kayi zawo ya bata ka sai wani can yi tusa sai kake mai dariya to yanzu ai haka ne ka al'umman miki kai duk kamance mi mi mi kake duk kamanta amma dai shi wannan dan karamin laifi da ke kayi mi ka sa mai ido shine aba hurairah ce yabsur ahadukum ɗayan ku yana hangen alqazat dan haƙƙi fi aini ahihi wanda yake cikin idan dan uwan shi wayansa jazal jazal muka ce alhashabal aliya kabira kuma yana mance babban itaciya ko kuma kututturen dabino fi aini nafsihi a cikin idan shi da kanshi shi a cikin idan shi ga katotan itace ga kututturen dabino duk bai gani ba amma dai daga nesa sai na tsinkayo naka nake yawan wadina ta diba hakki diba idan wani da kawai dan haki da inda da jinsi ce diba idan wani gani da kawai dan haki a ciki ya yi gaba ya hudu ya yi gaba ya hudu ya gaba nan shi kuma ga kututtar da biyu na ice na shi bai gani ba kaga al'adai mutane yanzu kenan wani ruwa ta kanta da mu a bar sa'ida kamar yadda suke hudu ko ko ba ka yi laifi ba mutane su yi magana kuma ka ce ku sa'ida ne a ba wannan ba ana sa ido mutum a mai nasiya amma dai a bar tsokan hasken ana watsawa in nasiya zaka yi ka kote shi ka mai nasiya kuma ka gyara kanka kanka gyara wani kakkamance da laihinka ka yi ta baza wani sai dai kai wannan wanda kake baza shi in a zuwa auna ne in aino ta in shi sai an ba shi 18 kai da kai za a yi notan ka wuce bakan wayan ma zero sex rai za ba amma duk da wani kamance ka zo kana baza hasken shi kenan shi ne a bahu da ba misali kenan yana nuna mana ba laihi ne mu mance mu zamanto na bisa kashi dariyar mai tusa ka zamanto kai kana cikin zawo zawab jikinka zawo kuma na kusan ka yayi tusa kana mai dariya kenan gyara kanka ba mutane ba zaka da kallo kana bazawa don wannan mutane wata ran mutum sai ku yi ta mai adashi ba ku sani ba kana wa mutum adashi ba ku sani ba tun da mutum ya mutum yanzu shi ba ruwan ku ai kana samun wani ba ruwan shi da kowa na harkar shi ko da yana taɓa taɓar lahin amma dai bai shiga harkar ku bai kama a kada ku ya mulki filan ku kwarzero amma duk da wani yana ɗan lahi lahi shi ko ko ko kun zamna nan kun yi da shi ka yi gaba ka baza ka yi gaba ka baza ka kana mai mi kana mai muwa shi yana lahi kai kuma kana mai kada mai mu kenan shine duk wani hadisi to sai ya ce
قال ح- حسن اللغي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا خليل بن أحمد قال حدثنا ال- المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع مع مع كيل بن يسار المازني فبات أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته قال أحسنت يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة
to sai ruwa ta nawa 583 hadasa nawa muje abdullahi bin muhammad kalawa hadasa nawa wai wani halil bin ahmad man huwa halil bin ahmad yan jami'a halil bin ahmad to wani ne arut wado ilmul arud ko shine Halil bin Ahmad al-Farahidi ko kuma kace Halil bin Ahmad al-Nahawi malamin sibohi wanda shi ya fara rubuta shi ya fara ilimin eh kafiya fa ulum fa ulum ko eh fa ulum fa ulum ba shi ya Halil bin Ahmad shi ya fara rubuta awa az auna waka fa'ilun fa ulum wa fa'ilun wa kiluga fa ulum wa fa ulum eh a wata sana mata tofiya to shi da halil bin ahmad muka ce manuwa manuwa da ilmul arut ilmin arut fanni ne daga cikin ilmomi bangaren luga ma huwa tariful arut tarif ne definition arut a da jami'a to shi khalid bin ahmad yace me khalid bin ahmad farahidi yace hadathana mustanir bin akhdar qala hadathani ma'awiy bin qurra ma'awiy bin qurra ah shi zamanin ali bin abi talib qala kuntu yace shi ma'awiy bin qurra yace kuntu na kasance ma'a ma aqal mazni na kasance yana tare da malamin shi ne shi ma'awiy bin qurra yana tahiya ne kamar tahiya ta malami da almajiri shi ga malamin ma'awiy bin qurra kuma shi ma'awiy bin qurra shine dalibin ko yace kuntu ma'a ma aqal mazni yana tare da ma aqal mazni to suna tahiya fa amada aza an darik sai mi sai ya kauda kazamta akan hanya kene ga kaya kwalba katon dutse wani abu ne akan hanya wanda mutum ya zo zai cutu suna tahiya malam da almajiri sai shi almajirin sai kauda aza cuta an tariki akan hanya fara'aitu to da wadda ake taya da ma'awai fi da kura da wa to kenan shi ma'awai ne ce kuntu ma'a to fa amma da aza an tariki sai kaudar da cuta akan wata kazamta maka ce kaya kwalba kusa wata langa-langa wani karhe da yadda za a yi zaka taka musulmi shi ya ji mu ko mutum ma ko da ba musulmi ba kenan shi wannan malamin sai kauda to ana da aka ci gaba ana tafiya sai shi ma ɗalibin ya ce fara'aitu shi'an ni ma sai na ga wani abu kenan muna taya shi malamin ne ya ga wani ko kaya ko me ya kauda da aka ci gaba fara'aitu shi'an ni ma sai na ga wani abu in ji ɗalibin fa ba dar tuhu sai na rigaye shi kenan da na gani ma kan tun da can da ya kauda bai mun magana ba kawai dai muna tafiya za a zo makaranta da kai da malaminka ya ga wata kaya ko kwalba ko me sai ya kauda ta da aka yi gaba kai ma ya ga ƙara ganin irin wannan da ka gani ma sai ka riga shi kai ma sai kai sai ka kauda shi ne sai ce fara'aitu shay'an nima sai naga wani abu fa badartu sai na rigaye shi naje na kauda faqala sai shi faqala sai malami ya ce wani kenan ma akal mazini sai ce ma hamalaka alama sana'ata me yasa ya kai haka me doke ka absa abin da ka aikata ya bin ahiya dan dan uwana kenan me yasa ya kai wannan aiki me yasa kai wannan aiki sai ba shi amsa ce ra'aituka tasna shay'an naga ka aikata wani abu ne irin wannan fa sana'atuhu ni ma sai na aikata naga kayi shi ne ni ma sai nayi kala sai malik yace a hasanta kayi daidai abu yayi kyawu kina hasanta yayi kyawu ya bin ahiya dan uwana yayi kyawu abin da kai sai ce sami'tu ni ma abin da yasa ne na farkon nan sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallama yaqul dan naji ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama man amada aza duk wanda ya kaudar da wata cuta kazamta an tariqil muslimina akan hanyar musulmi kaya kwalba langa langa duk wani abu dai wanda zai cutu kamar yanzu zamanin mu ne yanzu wata kusa wani zai taka yi television ko yaro zo taka ko wani mai duk wannan dai duk aza ne kenan man amada aza duk wanda ya kaudar da wata cuta kazamta an tariqil muslimin daga hanyar musulmi kutiba lahu hasana za a rubuta mai kyaukyawa za a rubuta mai kenan za a rubuta mai lada waman tukar bilat lahu hasana duk kuma wanda aka karbar mai wannan kyaukyawai in yayi gamantakar abinda aka rubuta mai allah ya karba da halar janna to wanda zai shiga aljanna a yi can ya ce ma inna ma ya taƙabalin lahomin ibadihi inna ma taqabbalallahu min ibadi almuttaqin ko me can inna ma yataqabbalallahu min almuttaqin inna ma taqabbalallahu min almuttaqin to kenan me kenan na dai sai shi malamin ne cewa almajirin naji manzan Allah ya ce man amada aza duk wanda ya kaudar da wata cuta kazamta an tariqil muslimina daga hanyar musulmi da suke bi kutiba lahu hasana za a rubuta mai lada kuma wanda aka karbi ladan nan zai shiga ina aljanna kuma nan ya kama ruwa ya ce muslim kenan ko da ba musulmi ba duk hanyar da dan adam ko da ba musulmi ne ba annabi ya ce in dai ana bi ko da ba musulmi ne ba ko a daji ko cikin gari ka ga wani abu wanda zai cuci mutum ka kaudar daga hanya ba sai musulmi bai ke bin hanya in dai dan adam yana bi ana baka ladan aini ra'aytu rajulan takallafi jannati fi shajaratin qadaha zaharat tariqi kanat tu'zin nas annabi ce na ga wani namiji yana jujjuyawa cikin aljanna saboda wata itaciya ce ya zo ya yanke ta kan hanya wani itaciya tana cutar mutane za su wuce kaya ce da me sai wannan namiji ya hudda ta dalilin wani na ga yana wannan namiji yana jujjuya cikin aljanna kenan a shahid huna mu huda girman kai zaka zo lakwal makaranta gurin aiki kasuwa duk wani abu ka gani akan hanya wanda wannan wani mai mota yana iya takawa ya yi faci ko wani yaro yana iya taka ya yi rauni ko wata ya zo ya mata hijabi za ta wuce sai ku kana cikin mota ka huda girman kai ka zo ka ɗauki wani abin ka kauda shi to wannan in kai wannan abin kana ganin shi karamin abu ne to za a rubuta ma kyaukyawa wanda aka rubuta bai kyaukyawa nan kuma aka amshi wannan rubutawai zai shiga aljanna da ilin wannan mun gane to sai ce babun kabulil hadiya hadiya sai mace kyauta ya kare ma ya shiga sabon babi babi na 269 sabon babi sabon babi na zai ma akan amsa kyauta alhadiya kyauta kado a musulunci ma kamar yadda muke wadda kwai kado a kwazo ne kuma da kwai kadon da ake amsa da kwai kado inda an amma bakka amsa da ko kuma wanda amma kana amsa kenan duka zai mu wani darasi yanzu kenan zai mu darasi akan amsai kyauta amsai kyauta kabulin hadiya amsai kyauta kuma a wannan baban zan ga ina ne za a amshi kyauta ina ne ba za a amshi kyauta ba yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama yana amsai kyauta amma dai bai amsai sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama yana amsai kyauta bai amsai sadaka sai ya ce
قال حدثنا عمر بن بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا wani mishi tambako daga abi huraira abdulhaman bin sahar daga annab sallallahu alaihi ya ce taha to me kenan ku ba da a bamsa ku yi kyauta sai ku so juna ku yi kyauta sai ku so juna ta hadu kenan musulmi ku zama ta kuna yawan kyauta tsakanin ita kuma kyauta fa tallaka yana ba mai kudi kyauta eh mutum na gida yanzu ba sai ya ga gajen gaba ya kawo gurji ya kawo zogala ai ka yi karin ta kai ɗaya kama ko ya kawo hara ko ga gaba yau allah ta kawo hara ko kuma zai ta zo ta kulle tsintsiya guda ɗaya biyu ta ka gidan mai kudi kaga ai shine ta hadu kenan ku rika yin kyauta tsakankanin kun ku yi wannan kyauta tsakankanin ku zai mi sahabu zai sa ku so junan ku kenan kyauta tana sa ƙara soyayya a so jura a cikin malaman na a'imma ko ibnu taymiya ne ke cewa kyautai da aka yi ta don zumunci ta kusabta sadaka malada kamar kyauta wadda mutum ya yi da dan karho zumunci ta kusa ta yi sadaka ma lada ai a haka zahiri sadaka ta yi kyauta lada to amma dai kyautar da kai da dan kulle zumunci malamai suka ce zata yi ma sadaka lada ko su daidai da sadaka yanzu ko a cikin fami ma mutum yana yawan kyauta ai zaga ya biya yi ya amshe ko a fama kuma zai zama to in ma musulunci ne in ma ra'ayin da yake so ne sai ga alli amma dai duk tara kuɗin da kai ba wanda yake amfanuwa da kai kaga ai shiru ne yanzu ba da kun za kuma ba yanzu da kun za kuma ko da wani yayi karhin yanzu dan lefa mai kaje wannan ka saya mai saka wannan kai kaza wannan ka saya mai kai ko da baban nashi ya isa mai kai mi kai kyauta in ka zo kenan ai zai ce wa saya mai wa ne saya ma kenan wannan am akan gaba ɗaya da ta gane ita kyauta ana santa amma dai ruwa ta gaba za da ta can gaba za ta nuna mu da koyi kyautar da ba a santa shi dai wanda ya ce mu kawai ku yi kyauta za ku yi mi za ku so juna ko mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai amsai kyauta wa in kana zan buga a gaba wani hadisi da yuna annabi ce ba zai amshi kyauta ba sai mu yi mu karna da wannan da wancan ka na gaba
قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تباثلوا بينكم فإنه أود لما بينكم
حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة أنوى وانا ثابت ثابت البناني ɗalibi قوا ga Anis dan Malik wai Anis dan Malik hadimin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda uwashi ta kashi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tace wannan Anis ne yama hidima lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama hijira zuwa Madina Anis ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen shekara tara ko goma yana wa annabi hidima to wannan hadisin kenan ɗalibin Anis din Sabit al-Bunani ne kawo yace kana Anis ya ko Anis ya kasance yana cewa ya yawa ya iyana kenan wasiya ce wadda anis yake wa iyayen shi anis yana wasiya ce ya iyana ku yi mi tabazalu bainakum ku rika kyauta ai a da'i bainakum ku rika kyauta tsakankanin ku kyautar kayan sawa kayan abinci wanka kananka kamar iyayen shi ne kewa wasiya shi anis yace ku rika kyauta tsakankanin wa wata ran ko da kanin ya yi shi kuɗi in ya sayi wata riga ya saya mai ko kuma wata ran in ya ɗauko ya so kwamfule biyu ya ɗimka ko ya saya wa ɗan kanan ko ɗan wan duk irin wannan kenan shi wannan sai an sai ce fa innahu awaddu lima bainakum dai fa innahu dan da mili uda ila kyautai dai ita wannan kyautai zata sanya soyayya da take tsakankanu kenan anis ai a rayuwa mun san kwaye anis yana da iyali da dama diyan shi kamar je dai sama sama mun sha labarin anis anis dai mun san muka ce ya zama shekara nawa goma ko tara yana annabi sallallahu alaihi wasallama hidima wata ran ya zo gidan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidan sa anis sai uwa anis ta kawo anis ta ce ga anis ya ma hidima kuma haddo ta ka anis ta ce ga anis annabi sallallahu alaihi wasallama kamar addu'a a dukkan sahabban manzan Allah babu wanda addu'a sahabin da ya samu addu'a kamar anis ya samu a dukkan sahabbai haka malamai suka ce wanda ya samu addu'a kamar anis wanda annabi ya mai addu'a babu kamar anis dan mali da uwar ta kawo shi ta ce a mai addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yawa anis magana yace Allah ka bashi dukiya ka bashi ƴaƴa ka bashi tsawon kwanakai ka sanya shi aljanna to bai yi wannan eh kada kaga ai rabbana atina fid dunya wa bil akhirati ta tabata Allah ka bashi mai arziki Allah ka bashi mai iyalai tsawon rayuwa aljanna ai babu wani abu eh arsu ya rauto da kan shekau ne a cikin buhari inda yake cewa da ani rasul sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya muna addu'a annabi ya muna addu'a yace Allahumma aksir malahu Allah ka yawaita dukiyar shi wa waladahu Allah ka yawaita ‘ya'yan shi wa'adil hayatahu Allah ka tsawaita rayuwar shi wa'adil hujjar na Allah ka sanya shi aljanna to ba sahabin da ya samu wannan gatin kuma anis kan ya mutu ya ce duk adda-adda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun ta tabbata na ganta sai ɗaya ce ban gani ba wace aljanna ce kadai ban gani ba eh aljanna ce kadai kenan duka addu'a yace da annabi ya mun na ganta kawai ɗaya ce ba gani ba aljanna kai da addu'a ta amsu akan anis sai da kwai da ruwa inda anis yake cewa hatta inna karama li la ta hamil fi sana maratai gona wanda da ake shi gona anis wannan kalabi ake a shekara eh da addu'a ta amsu gonar shi ma a karkara ba irin da mutane ce ba kamar gonar shi kalabi ake hasad bi ake ai mu ba in kai shuka yanzu hatsi ba sai baɗi ba to shi anis da Allah ya mishi addai a shekara gonar shi so biyu ake kala tun duniya ya ga abu yake cewa wuli da lissulbi mi a wasitta a tsatsona ɗa yana bin ɗa sai da aka samu 106 a lokacin da yake magana kuma da kwa inda da yake tafiya ɗiye shi yake cewa ɗiyano na binne ka umarta take ce mai wajen ka za ka yi jikoki kan mini duka kuma ya zama to a cikin sahabban duk duke wata duke bai san ba ma duke shi bai san dukiye shi ba ga iyayi ga duke ga kuma dukkan abin da annabi shi ya ga abin ga zahiri kuma duk sahabban nan kowa ta yabar alis kuma jiki gaugau irin wannan da jiki da kwari sai a shekara ta gomiya tara da biyu ko gomiya tara da uku a wata ruwayarsu hijiriya gomiya tara da biyu ko gomiya tara da wani kenan hidi shekara ɗari da wani abu eh kuma shekarar allah sai ya musu albarka wadda mutum shekara ɗari na zuwa gona eh kamar allah ya albarka a shekarar wani shekara sai da shekara ɗari duka wanda kulfa in kulfa ura shi ne sai da sai kare ali sinana kuma wuya ta ɗoka har zamanin hajjaji bin yusuf sakafi hajjaji yana busra ali sinanin shi kenan kaga ai addu'a yace wa'dil hayatahu Allah ka ja kwanukan shi Allah ka bashi dukiya Allah ka bashi ayya Allah ka sai ya shi aljanna kenan addu'a nan guda hudu a dukkan sahabbai ba wanda ya same ta sai Anas kuma dukkan abin kuma ya tabbata duk ya binne sahabbai yana nena zaga yana zuwa gona ga dukiya ga komai wata dukiya bai santa ba ga ayya ga komi komi ya gani kuma insha Allah da kuma dan ina ne dan aljanna ne wanda shekara yana wa tare yana wa annabi hidima ai ba sai an hudi ba insha Allah ta'ala to shine shi kenan zai ga aris kenan yana da iya da yawa ko to dan iya nan nashi su gama hankalinsu to shine ne ke ce musu ya ya iya na kenan yana musu wasiya ku rika yawan kyauta tsakankanin ku rika yawan kyauta tsakankanin wannan ya aika wannan riga ko wannan ya saya wa dan wannan riga ko wannan in yi noma ya aika wannan bahu guda shi ma wancan ya aika wannan ko wannan bakar labari ya kwaso zabbi ya kawo ko wannan ya saya akuya ko laye wannan ya saya wannan rago wannan ya saya wannan rago kenan yace iyana ku rika yin wannan kyauta tsakaninku in kuna yin wannan kyauta tsakankaninku fa innahu awadu lima bainakum wannan shine zai sanya soyayya da take tsakankanin kenan wa'ayin zama ayin karura haka ne kenan duk al'umma in suna kyauta tsakankanin su ai da kwaimi soyayya ai unguwa duk da ake yanzu duk wata masiwa da ta zo da ake wani kaza da kaza kaza a rishin kowa ya dande ne ya miki ko a unguwa in kana saki kana mutane kyauta kana taimaka mutane ai duk lalace in mutanen da suke unguwa ko wani kangare unguwa zaga yana saddama a al'adan wako to amma dai ka zama to yanzu ai babu a gidan kowa ya zama to nafsi nafsi kuma sai Allah ya sai ba mu gode wa Allah kuma kowa ya je ki ko babu kyautar tsankanin mu kenan shi kai ga duk wannan musifuka suna zawa kamar kowa nafsi nafsi yake kenan zamu gane wannan ruwa ta nauna mana a ƴan uwa ma wai ba da dawa ba a zumunci ma tsankanin mu so ake karkani dan wa dan kane ka bashi wa dan ka wa ya saya mai ko kane ka saya dan wa ko ka saya ko sallah ta zo ka saya matan kallo ko yayi tara mai duka ka ba su kenan duka wannan ali sai ce in kuna wannan zai kawo soyayya tsakankanu to sai ce ba sabon babi
babu man lam yaqbal al hadiyya lamma dakhala al bughd fi nas to kuma nan sai ce man lam yaqbal al hadiyya wanda bai amsa kyauta me yasa lamma dakhala dan abin da ya shiga na kiyayya a cikin mutane kenan kyautar da zata kawo ta kiyayya tsakanin mutane ko kuma baka amshe ta ba shine muke ce mai kado to wannan ba amsa shi shine mallam ya qabalul hadiyya wanda baya amsa kyauta lima lamma da hada dan abin da ya shiga na kiyayya a cikin mutane kenan ai kyauta ya malamai suka ce iri iri ce yanzu mu karanta wannan ruwai sai mu yi mu karana da wacce mu ga wacce kyauta ce za a amsa wacce ce ba amsa karanta na ai annabi ya ki amsa kyauta ana qala haddathana ahmad bin khalid قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال أحد رجل من بني فزارة فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوذه بقدر ما عندي ثم يسخطه ويم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب من العرب هدية إلا من قريشي أو أنصاريا أو ثقفيا أو دوسيا
to annabi sallallahu alaihi wasallam kace mutum ne mai yin kyauta ko mai amsai kyauta kuma da koyi kyauta wadda ake amsa da koyi kyauta wadda ba amsa malamai suka ce duk kyautar da za a ma don matsayinka aka ma ba a amsarta kamar irin kyauta wadda ake wa masu mulki wannan sunanta da sha ba a amsa malamai suka ce kuma hadisin karkashin faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ce kamar da kai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi sai aka tura shi amsar zakka tunda zamanin annabi kamar tura mutum ake sai je karkara ya tattaro zakka to aka samu aka na makallawa aka tura shi ya tattaro zakka da ya je tattaro zakka awakin zakka duk inda ya je tattara zakka kuma sai a ce ga naka sai sa zakanan gana shida zakanan gana shida sai ta taro zo gurin annabi da ya zo gurin annabi ga dukiya ta zakaya musu sai ce gana ku ganawa sai annabi abin ya bashi haushi sai ya hau hudu ba amma bari yake cewa ai da mutum ya zamna gidan mamasa an kame mun gane kenan duk kyautai wanda in kana a matsayin ka kai wani ba an kama ba aka baka dan kana wannan matsayin sunan tarshawa kamar shi wani sahabin wanda annabi ya ce da ya zamna gidan masa an bashi ai da ba a tura shi ba amsai zakkan nan mutanen sun bashi ai ba bashi da kana gidanka haka ba kai gwamna ne ba an baka eh ko kai wani iko ne ko wani DJ ne da a ce ba kana gidan mammaka kai ba DJ ne ba ungo ko an kama wani kyautai ba an kama ba kenan kyauta an kwazo ne kenan malamai suka ce wannan kamar rashawa ce ba amsar ba duk kyautar da ta yi wani abu kuma hallo ita wannan ruwa da ta karanta mu kyauta ce wadda annabi ya amsa ya ce da gaiwa ma na wasu amsa irin wannan kyautai wace irin kyauta ce shi kuma nan wani mutumin daji ne sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kamar raguma shi ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ne ai da kwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da wani mutumin daji ya zo sai ga garke na rakuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce je ka wannan dukkan naka ne ba kauye sai kwasa je kwasa sai gaugawa ya ji gurin mutanensa yake cewa ku zo na ga mutumin wanda bai tsoron talauci ku zo ku shiga addini shi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam baya tsoron talauci ba kawai na sai koma kyauɗewa mutanen shi kenan kaga daga nan zaga ne anan mai menene mai kyauta ne to amma da ai ba kowa ne ba za a wa irin wannan kyautai to sai aka samu wani mutumin daji shi ma sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar rakuma to da ya kawo na rakumai kenan jira yake in ya tashi a samu shi ma garke guda a bashi sai aka bashi shidda sai rena sai rena tun da yanzu ai yanzu ai ika roka ai a littattun fito da ai bayanin irin wani abuwa kamar yanzu mutanenmu na karkara ko mutum zai zo ma gida haka zai kama garawa ake cewa ko bile ne zai kama wani abu ziyayye ai in ya kama jira yake ka bashi to sai je mutumin ka misali mutum ya yi kiwon rago shekara guda ka so rago ya kama to jira yake an kusa ɗaya shi aure ka ɗauke wajen kudin ragon nan sau goma ka bada kenan ka gona kyautai ita ce za a jiwa ita kenan shi wannan ruwaye shi raƙumi ɗaya ne ka an ba shi shidda amma da yake ga sun yi kaɗa mu je fasa ne sai ce daga wa hadasa na أحمد بن خالد حدثنا محمد بن عن سعيد بن أبي كيسان سعيد الكيسان أبي سعيد إن سنش كيسان المقبري كيسان المقبري أنا تبي كيسان المقبري زمان عمر بن حطاب يا شهادة دا جدا كبري shi gidan shi kusan bake ne kusan makabara ta annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan shi daga ayi mutuwa gwanin gina kabari ko babban malami ne wannan hadisi amma duk da wannan babban malami ne mai ilimi amma duk da wannan yana kusan gidan shi makabara daga an yi rasuwa shine gaba gaba gina kabarin al'umma kun san su can zamanin su in ayi mutuwa rigai rigai ake kowace shi zai gina kabari suna bin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya gina mutun kabari za a bashi ladan kamar ya gina wa mutun gida ne a duniya ya zamna tsawon rayuwar shi mun gane ladan gina mutun kabari yana daidai da ladan kamar ka ba mutum ne ganin tallaka ka kamo shi kayi dila dai shambar salon ka ce je kana baka kyauta to yadda za a baka wani ladan haka ake ba ladan mutum na gina kabari to don wani su can in aka yi rasuwa suke rige gini a gurin gina kabari shi ko wannan kaisan gidan shi ma kusan baki a gine sai umar bin haɗa a zaman da aka yi yawan kowa shi zai kowa zai sai umar bin haɗa sai kamo ce to daga yau a makabara wannan ta bake kaisan kai ne mai gina kabari don wannan a cikin hadisi don an zo sai ka ana ce mai abi sa'id kai salil makabari mai gina kabari saboda wannan zaman umar ya kasance babban malami ne amma dai gwanin gwanin gina kabari eh malamai suka ce wata har gina ma ke zamna ya gina don imani sai yanzu gina daidai a ran mai zamna ya gina ko an ka daidai mai tsawon da ya samu lada kai salil makabari to an abihi daga baban shi an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dazigo kala to ga hadisin ahada rajulun ahada rajulun wani mutum yayi kyauta min bani fazara mutumin yana bani fazara kabila shi kenan yayi kyauta ga wa linnabi sallallahu alaihi wasallama yayi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallama me ya bada naqatin taguwa wani mutum na wace kabila ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar mi taguwa fa'awwadahu sai annabi ya sauya mai kenan sai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi kyauta shine muka ce ga waccan ruwaye sai annabi ya bashi shi taguwa shi da ma bashi da ya bashi fa'awa da huda annabi ya sauya mai da wannan kyautai fata sahadahu sai abin da ya sanya shi hushi shi wannan ba kawai sai yake hushi shi jira yake aibi a bashi da yawa wataƙila labarin wancan wanda aka ba garke guda ya zo mai kenan shi ma ya kata guwa guda so yake a bashi da yawa shi ne fata sahadahu wannan sai ya sa shi yake hushi to da ya sanya shi yake hushi annabi ya gane dai wannan ba kauye ya tare a madina an bashi har yanzu zai hushi yake yaga annabi shi jira yake a bashi garke guda to sai annabi fasamitun nabiyyu alal manbar yaqul sai annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa manbari sai a cikin hudu ba sai yake cewa yake cewa ya hadi ahaduhum yanzu ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin mu zai zo ya bada kyauta fa awuduhu bi qadar ma indi kuma in maida mai gwalgwadon yanda nake da summa me ya sahada hukuma wanda ya sanya yi hushi ya ce wa aimun lahi na rantsi da Allah daga yau la aqbalu ba da ami haza ba na amsa kyauta bayan wannan shekara ta min arabin hadiyatin ba na amsa kyauta bayan wannan shekarar daga larabawa ta kyauta sai dai daga wannan mutanen kaɗai za a amshi kyauta illa min qurayshiyun sai dai in ba qurayshi ne na amshi kyautar shi aw ansari ko mutumin madina na amshi kyautar shi aw saqafi ko kuma mutumin daif na amshi kyautar shi aw dausi ko mutanen yaman kabilar abdul aba abu huraira ad-dausi ko su wanda na amshi kyautar su mun gane saqafi saqif bani saqif kenan abin nake so yanzu da wannan hadisin ko mu can babu kabul hadiya shi wani fasar ta go mu sake fasara ahada rajulun min bani fazara wani namiji na bani fazara yayi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne taguwa ko fa awadahu sai annabi ya maida mai da kwatabcinta fata sakadahu sai ya sanya shi kushi sai shi mai ruwa yace fasami'tu nabiyyu sai naji annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwarai yace ala manbar yana fasa manbar ya kula yana cewa yahdi ahadukum ɗaya daga cikin ku yanzu zai mu wata kyauta fa awuduhu bi qadr ma indi kuma ummai da mai da kwatam da gulgudan yanda nake da summa yashadahu kuma wanne ya sanya shi kushi wa aimul lahi na rantsi da Allah la aqbal ba'ada ami haza min al arabi hadiya bana amsa daga wannan shekarar daga laraba bana ƙara amsa wata kyauta illa sai dai min ƙureshi daga bakureshi ko ansari ko saƙifi ko dausi sai su kaɗai su mun kyauta za amsa to abin da kiso zai mu komo kaga ruwa ta harko ta 514 ta annabi ya ce ta hadu ku rika yin kyauta za ku so juna ruwaya ta da muka ta 595 anis dan maliki cewa diyan shi ya diyana ku rika yin kyauta tsakankaninku domin wannan kyautai za ta sanya soyayya tsakankaninku ruwaya kuma ta wannan ba kawai sai annaba an mai kyauta ya ce kuma daga yau ba na ƙara amsai kyauta to ya zai gama wani hadisan guda uku kenan gama hadisan guda uku kama al'ada mu ce da kai kado to shi ne ba amsa ko kuma kado da za a baka don matsayin gurin ya ka aka baka shi ne ba amsa amma dai kado na yau da gobe wannan san shi ake aitai ai shi wannan wanda aka bashi kenan irin shi ne ba yi kamar mutum ya kama rago guda kuma za a waɗe shi aure soke kamar kayan ɗaki ɗaya gaba ɗaya misali kamar mutum da karkara zai sai kullo ɗan busulun shi ko kuma kasan tolin shi guda kama kai alhaji a gari to amma dai ya yi jiwa soke an tashi auren ɗayan shi miliyan guda ko me duk kai zaka bai in baka bai wannan baka ce hece har ɗan busulun na kama alhaji to kaga irin wannan ne kenan irin wannan ba amsa kuma wace ce ba amsa tana jina hudu wadda dan matsayin aka baka ta wanda ya ji amsar zaka annabi tura shi ne amsar zaka da ya ji amsar zaka aka tattara mai ko ga hatsi ga awaki da aka tattara mai zaka amma dai duk ƙauyen da ya ji sai a ce kai ma ga ɗaya don mai garke ba da zaka guda goma sai ce kai ma ga yi to ga shi da ya zo gura annabi da ya zo gura annabi ce to annabi ga ga naku ni kuma ganawa sai annabi hawa mun bane ce da ya zamna gidan mamasa a zaki ce da ya zamna gidan mamasa ɗayan ku ya zamna gidan mamman shigan an bashi kaga wannan kado ai an bashi dan dan matsayin da gida kenan daga nan ne sai malamai suka ce duk kyauta wanda za a ba mai mulki sunan ta rashawa kuma a zuwa al'adam ba muna wannan ba muna so mu nemo abu wajen mutum al'adam ba jiha ba ake sai a ce mai dashi siriki ka aika mai ka aika mai ka aika mai ka aika mai ka aika mai kenan da kaje ka nemi abu ko da biyu wa ai zai ko to kaga da irin wannan shine anan aka hana amsa amma da irin waccan ta ruwaye ta hadu ta habu kyauta su ake amshe ta da kuma irin ta biki ta mata can yace wala tamnin wala tamnin tastakthir kenan kakka yi kyauta dan a yawaita maka irin bikin mu na mata yanzu dai duniya ta waye bayan shi ba suke kun san da biki na mata yadda ake in kin aihu ko zaki aure sai ta kawo miki sabili kaza daman da kai yanki kin rubuta wance fatima ta kawo mini dan kokoro goma da dala ɗari da kaza da kaza da kin rubuta in ita ta aihu sai ki ne sai a kuwa ke lufka yi kariya mata suke ajiyar duk muna yara wanda ta kai gidan kuwa da bai kai eh kariya suke ajiyar mata yanzu duniya ka san da an ci gaba da wannan wa'azi da mai duk al'ada nijar nijar ta haka ne duk kai gidan kuwa da kai mata duk an aihu duk suna mafi yawa cikin kuna an yi wannan eh al'ada da dai nan dai hausawa haka ne kai ake rubuta kamar ta kama dan kwafuro guda sai kai ta ka bude gana faj faj wance ta ka dan kwafuro guda biyar lokacin na sabuli sallahi kaza da wani ne da waye ta rubuta da lalla dari kenan in tur in ta zo ita ta aihu ita ma sai ta yi kuwaje eh sai in ta kama ta biyar ta kai goma in ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta sai su kai bikin da gwadon kashe shi da wani sai su zai su gamsu sai ce an kashe shi a koma zuyo to da haka ake kenan kaga duk wannan duk wanda kyauta ce wadda wadda ba yi ba su a yi tana ƙarƙashin walatar ne ta saka sai kuma tana ƙarƙashin irin ta wannan ba kauye wanda ya ka saniya ya kara kuma ɗaya aka ba shi bakwai don ya ji annabi mai kyauta ne yake hushi shi so yake a ba shi rabin garki to kaga wanda ba amsa amma duk da kuma kyauta ma nan suka ce irin ta mutum yanzu wanda ba kauye zai zo ko za ta zo baiwa Allah da kullu tsintsiyar ta guda nawa tsintsiyar ta kullu tun da kauye suka kama kai alhaji kenan wannan su ake kabaida kaka yi na sam kai ma ta kulluwan zamanin gajanga ko tsintsiya ko gurji ko fara ta kawo to wani so ake kai ma ta shiga mata isani da kirki ta take wani da ana maida tunda kun ga ai shi ma annabi da aka maida yayi mi ya maida amma dai da mutum ne hushi wannan magana wanda ba a so irin ta biki ta mata mata da kuma kado kado mi amfazo ne da kuma wanda ya baka dan wani abu wannan duk ba so amma dai ta mutu yau da gobe a yi kyauta ba kawai ya zo aka ka shanga in ya tashi ka ba matar shi turmi guda ya yi kaza duk wannan ya yi da kuma irin wanda muke ta yanzu ta malamai da suke zuwa a yau na ya tambaye malamai ta ya tuki a yi zuba yanta daji ya zuba hatsi ba yi wala yau ana yanta kun san da yanzu duniya kuma yanzu yanzu ba ma an kare wannan malamai suke yanta an kare yanzu ba an yi an kare ba daidai kala to mutum zai sayi daudawar shi da sabule shi da aran maji da gishiri da bine ne sai je karkara duk wani dan uwa gwargwaro da manda a yi kulle kulle gishirin kuku guda ka kulla ka kai gidan wani kai wani gidan wani kai gidan wani duka ba kuwa kai kuma ka tashi zaka zo can tiya biyu can uku wani buhu wani mai lisa ba a kai yanzu duk babu wani wani ana yi ta amma dai ba kamar da ba to kaga ita ma wannan kan kuma fiqh duk da kai bayani akai ita wannan ayi ko ba ayi ba wanda zai mu horin malamai suka je wadda kyauta wadda ba ayin da irin ta ta mata ta biki da muka faɗi da irin ta ta jiha ga nan wani DJ ne muna son wani abu a gurin shi mu mun san wani abu muke so a gurin shi to sai mu tabi sai mu ta bashi mu ta bashi kwana sai mu je mu tambaye abu to ta aure fa ta aure kamar yanzu misali ta aure mala ya sa ce gane na kima mala ya ne zai aure wata kuma ya san wannan da wuya a bashi ta don shekaru ko don wani abu an bashi ta ba sai fara bin tantotinta da onkul da wani wane ne duka kan yaje ya tsora dan ba duk ya gama yan uwan da kyauta to wani ku gane ta tsora eh ya sai ya ne ko za a ce kai ya kwana biyu a shekaru kin shi sattai shi ya kai shekara sattin misali ita ko 'yan sha na sha takwas to duk wata tantinta da wata tanton an kai mai ragon layya ita wannan an kai mata shadda wannan an kai mata kaza wannan an kai mata kaza yanda dai in kaje kace kana son wannan yari ne kowa ba wanda zai ja da kai to ita ba wannan to ba hukuma ita wannan ja'i yasa kaka ne kaka ne ita ba ya kama akwazin ne kamar yariya ce ina kana son ta gata nan malam yasin ne yake son yariya ya siya da shekara hamsin a shekara sittin gare misali shekara nawa shi ko wanda yake so duka shekara tara kuma ya sai in ya je duk kudin shi bata to sai fara da tantotin ta duka eh kamar ya kama rago ya ka wancan ya ka wancan ya ka wancan sai can tukwana ka to amma dai kuma sai ka gane ba da kuma kuma kyauta kuma da sai an yi da kuma ake samu a auren eh ai da kuma tarihin wani da kuma shi tarihin wani ya je wata ya je wani yake san wata da ya je yake san wata san aure ne yayi magana yayi ko za ba shi san aure ne kawai ana nan mutumin mutunci ga sunna ga komai na san wata za ba shi an kare komai kawai sai aka samu da dan libikin nan yanzu wani dan libi na katuwar radio ya sa music a gari yayi menene kawai sai zo kunna shi amshe ka da katuwar radio ai su kuma mata duk yan mata da gani ai suna son star ya abata ista a jirhu inna haira man ista a jarta ga wuyu amin duk mata ai suna so a ce wani ne eh kai ko kiran sallar nan kare da kake kiran sallar sai ta soka eh haka ne mata eh ai wannan mata eh jakantar eh ko kiran sallah wani dan kiran sallah da rera kiran sallah wani dan kira a zata so shi ai kalkashin ya abatista a jirhu inna haira manista ajarta qawiyul amin ai ba kamar ta ce baba ina son shi ne me yasa ai dan ta ga mai karfi ne ta ya bude wannan rije ne ai san da ta ce mai qawiyul amin ta so shi ne dija saboda karfin shi kenan kyauto shi wanda wanda muke kisa shi kuma ya zo ya zo a shi ya shi mai mutunci ne an kare na a yi magana da tijan ta kasa mai shi kuwa ɗan libi sai zo mai istar sai zo da kaso da yake sa ba a san rabiyo ba a karkara ya kunna ta a yi mai yi mai kawai sai yi mai a sai ya ne ta ce wannan take so shi ko na bakar maka lawo ya zo ya zita guni sai aka samu wani waye malami ya ce yaka za kyauta za ta hudu ka anan eh aka ce samu turmi daya biyu uku ka saya ka samu yan ɗari ɗari ka canza da yan jika jika ka canza sabbi da ka je garin daman ka fada daman ka je kauye ayi haka da maritan nan lasar zagadin malami suna gaji bishiya ko da ya je ma kawai sai wudo yan jika jika ya bali mai caman adda aka yi adda ya je gidan rafa nan da ya bada tirmi guda tantin ta can ya bada tirmi guda ya gama da gororin da ya bi da dari dari jika jika sabbi kai ya je gama da ita ma tili ya kare wannan aka ce kakka yi magana kawai kuma gida eh da yi wannan kai kuma gida ke kira ya sauka lafiya sai kaga sai ya hudu dan lidi ya zo ta burana sai hudu balas kenan kaga ne bai huda shi kyauta ce amma dai ta ta hikima to kenan kaga watan da koi kyautar wadda ta hikima ce ba ba ta shiga ba wadda ba su kenan kaga ta wannan shi yanzu wanda ya hudu wancan wanda ya kunna shi kaga kyauta ce ta mi ta hikima ba ta laifi tunda tahadu tahabu saboda kyauta ai a musulunci a shari'a wani suka ce shari'a kyauta da ake ba 'yan mata in zaka so aure ai ba su ba ke ba kawai yanzu ka zo amma kudi ba zaka so yawa ne kawai ka kwanta ba wani ihsani ba kyautatawa kenan dole su ake ai ko da zaka yi aure kai saurayi irin dan hijabin nan in kai ustazu ne irin dan hijabin nan irin dan wani abubuwa da ake duka bada kuma kaka zamanto kyautar ka hallo suka ce malamai kaka zamanto kuma kullum yanzu kamar misali wani shi da zai aure sai zama zo kyautar shi kawai kasar dinwa da yake kewa da riya da sami da ta yi zai kawai sai ta sami alida ta ce ga kayan kana to ka kai zai ustaz yanzu ka nan biya tsaya ba a ran yanzu malam raban ya rika kyautai in zamanin kasar ta bezare ne ko kuma yana kullum ka kati mai mura sami ki wa'azi a yi nan daura ne biya ne akan mata don a shirata sa'a ne na fantami nan ka za haka yake mata zamu ana kasa da mai zare ne ya cika mata leda guda da kasa da mai zare cewa kenan kaura na muda ne nan kaza ne nan kaza ne da riya da salin da mai kawai sai ta bido mai kashi to kaga a nan ma ai hikima zai kyauta mai zai irin dan suturare din nan sai hijabi sai sai dai ta irin turare hijabi kayan sawa kenan kaga jublatul qulubi ila hubbi man ahsana ilaiha kenan ko aure ne kai wannan tahadu tahabu in kana kenan sai ka janyo ta ta soka amma dai ka zama to babu kyauta ko kadan ba kai wannan ba da wani ai malamai ba su bar komai ba suka ce irin wannan kyautar ma da ake bada ta aure ka bada ko da an fasa auren ba a mai da sa shari'a a shari'a da kuma kyautar da ba a bada wannan tuhfatul hukam karanta wannan ta na hukunci wannan tuhfatul hukam diya ka bayani irin wannan nasu kyautar soyayya da sura da sura to a tsaya dai daga nan an huta subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka ka fita daga hagin sosai wa nastaghfiruka wa tubu ilayk da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ladan karatun da zawa karatun kenan sabon babi babul alhaya kumya idan Allah kai mu satin gaba